الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويو الصبر آه يو لهدي sha ɗaya ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1442 wadda ya yi wafaka da 23 ga watan biyar shekara ta 2021 darasi na biyu cikin nazmul awamili almi'ati albarkawiyya wallafar الشيخ أمير المؤمنين محمد بلو بن عثمان بن هودوي رحمه الله تعالى من تسيا أكرشان النوع الرابع نواصب المضارع زام تاشي النوع الخامس الجوازم سوكما نوعي ne na biyar na ƙarshe daga cikin al'awamin a lafziya to akwai aljawazim masu yi wa fi'ili mudari'i jaza masu ɗaure shi wa kalimatun tajzumul mudari'a akwai wasu kalmomi da suna yin jazma ga fi'ili mudari'i na misali sai ce falam yaji zaidun walamma tabi'a ko muna da lam sannan muna da lamma zaidu bai zo ba walamma bai zamo ba tabi'a kuma mai biya bai zo ba bai zamo tabi'i ba bai zama wanda zai bi ba saboda cikin huruful jarra akwai lam akwai lam kamar lam ya zahab zaidu mu za ka yi cewa lam ma ya zahab zaidu wala mu'amrin akwai la mu'amrin kamar li ya zahab zaidu li yunfik zu sa'atin min sa'ati ana kiranta da labul amrin sun mala fi nahayi akwai la a lokacin da ta zo game da hani misali la ta zuhab karka tafi sai ce ta jizimu hazihi wahida to waɗannan da na ambata maka lam lamma lamul amri la suna ɗaure fi'ili mudari'i ƙwaya ɗaya fi sa'ayi idan suka idan wato aka kawo fi'ili a matsayin aiki ko ka kawo kalma a matsayin aiki ba suna ba wa ya jizimul fi'ilaini to su kuma haruffan da za su biyo baya suna yin jazama ga fi'ili guda biyu akwai in amma in ta zahab azhab mahama mahama ta zahab azhab man ko akwai man kamar man ya'mal misqala zarratin khairan yara aina akwai aina aina ta zahab azhab akwai anna anna ma tana ciki akwai mata akwai ayyun akwai ma irin su ma nan sakh min ayatin aunin siha wa haisu ma akwai haisu ma izma akwai izma ko akwai izama kuma banda izma akwai izama ashara to su kuma guda goma ne waɗanda suke yin jazama ga fi'ili mudari'i guda biyu sau da haka tun daga ainihin in har zuwa wannan ta ƙarshe guda goma ɗin nan suna ɗaure fi'ili mudari'i guda biyu in ta zahab azhab fi'ili na farko a kira shi fi'ili shaft na biyu a kira shi jawabu shafi wa jaza'uhu sau da haka dukansu za a ɗaure su kaga ma nan sakh sai aka ɗaure wannan fi'ili an gane ana kiransa fi'ili shaft an gane na'ati asalin sana'ati ne an gane amma sai aka shafi harfi illa li kaunihi jawaban li shart to shi yasa ba a ce na'ati bi khairin minha sai aka ce na'ati bi khairin minha to wannan shine abinda yake magana ana min ba da ha'ihida bayan goma ɗin kuma akwai guda ita ce izma da ya ambata ita ce cikin ta sha ɗaya to fa hazihi jumla wannan su ne jimillar aljawazin to sai al'awamil na ƙiyasi za mu yi a gurguje saboda lokaci sun malƙe ya su tis'atun falfi'ilu kanala zaidun araba iz yatlu sun malƙe su sannan ƙiyasi waɗanda su larabawa sun faɗe su sannan kuma ana iya samu wasu da suka yi kama da su a kwatanta su da su na farko tis'atun guda tara ne na farko falfi'ilu akwai fi'ili misali na la zaidun araba zaidu ya samu cin biyan bukatarsa al'arabu shine alhaja wal maqsud wal hadaf shi ake kira arabu da hamza to fi'ilin nala in gagara ma kana ijaye shi ka kawo wani fi'ili misali kamar asaba zaidun araba hmm? yawwa ko na jiha zaidun araba matsala so da haka ba dole sai ka tsaya ga wannan ba to shi zaidun din nan wanda amil a kansa wanda ya sababa masa wannan rufuwa shine nala to kaga nala anan ya zan amili kiyasi amili kiyasi eh izi ya tulu lokacin da yake biyowa baya in kana shi fi'ilin in ya kasance fahawahu ma'anarsa shine ma'anar fahawa bilha ai ma'anahu in ma'anarsa tana yatimmu yana cika bi marfu'in da fa'ilinsa fattamu to wannan ana kiran wannan fi'ili fi'ilut tam idan ya zan kora ba ka mai mafi'ulin bihi ba babu wani ishkali hmm? yawwa kamar zahaba zaidun bai bukata sai ka kame mafulin bihi an gane ko to saboda haka zahaba fi'ili ne tam aw bin nasbi in kuma sai ka kawo mai wanda yake mansubi to fannaqisu wanda ana kiransa da fi'ili naqis shine sim ka ambace shi da suna naqis ina misalinsa ka kana tsara sun mazala fayura kamar kana kaga kana zaidun dole sai ka ce ka'iman sannan ma'ana za ta fito fili to rashin wadatuwarsa da zaidu din nan dole sai an ambaci ka'iman din nan shi yasa aka kira shi da naqisun haka tsara sun mazala hakanan zala fayura ita ma ana ganin tana cikin nawakis madama haka kuma madama ita ma tana ciki madama fihin ruhu laisa munkara wato inda akwai rayuwa cikinsa to laisa munkara ba za a yi masa inkari ba ba za a yi musunsa ba to fi'ilin madama inda ka ce dai madama fihi ruhu sai kai shiru to ko kuma madama ruhu sai kai shiru baka ambaci fihi ba to ma'anar sai zan ba za ta zama cikakka ba madama ruhu sai kai shiru to dole sai ka sa fihi fihi din na aljaru wal majrur shine ismu madama fi mahalli nasbin muqaddamun li'annahu jarun wa majrur shi yasa aka gabatar da shi na biyu wasmun lifa'ilin daga cikin awamil kiyasiya akwai ismul ismul fa'il ismu ismul fa'il shi ma yana yana ainihin yin nasba ga ko kuma yana aiki wato ga wani suna irinsa kamar faɗa Allah ta'ala wal hafizina furujahum alhafizin ismul fa'il furujahum maf'ulun bihi ne nashi furuja maf'ulun bihi ne saboda haka amil na nasabarsa shine alhafizina to kaga ba dole sai walhafizina ba duk wani fi'ili da ya zo da siga ta ismul fa'il to yana aiki irin wannan an fahimci wannan ko yawwa kamar kira'an inna allaha baligun amrahu akwai wannan kira'a inna Allah baligun baligun kaga baligun ismul ismul fa'il saboda haka yayi nasaba akan amra maf'ulun bihi mansubun ne amil akan sa shine baligun an gane wannan ko to sai ce wa maf'ulin kaza shi ma maf'ulin irin haka ne shi ma yana yana yin nasaba ko kuma yana yin aiki a kan wani ko misali ka ce zaidun mukuramun abuhu mukuramun abuhu to abuhu na fa'il ne marfu'un wa alamatu rafi alwawu li'annahu min asma'il khamsa aw sitta amil din da ya yi abin nan rafa a kansa shine mukuramun li'annahu ismu المفعول an gane ko ta misal kawai misali jamilun kullahu wannan misali ne na ismul fa'il jamilun kullahu ai haza jamilun kullahu kai wannan mai kyau ne gaba ɗayansa ni'imal faza ma dalla da wanda yake makaɗaici ma dalla da wanda yake makaɗaici wannan tatmimul baiti ne sai na hudu tunda ya ambaci fi'ili ismul fa'il ismu maf'ulin ismu tafdilin to shi wancan a wannan kai na manta mislu jamilun kulluhu wannan sifatul mushabbaha ake kiranta ita ma tana aiki ta amalu amalul fi'il su daga cikin abubuwa guda uku da ibn hisham al-ansari ya kawo cikin shizuru zahab cewa suna yin can ma takwas ya kawo ko tara ma ina jin a katsarun da ya kawo bakwai cewa suna yin aiki irin aikin fi'ili duk aikin da fi'ili ka yi to ita ma a sifatul mushabbaha tana ciki shine wata siffa a wadda za a ɗauko daga wani domin ka ce jamilun kulluhu takadirinsa haza ko zaibin jamilun kulluhu to kulluhu din nan taukidin nan rufa din da ke tare da shi amil dinta shine jamilu din nan jamilu din nan shine sifatun mushabbaha saboda haka shine na hudu kaga shi ma amil kiyasi na biyar ismu tafdilin ismu tafdilin shi ma yana yana yin aiki a shi ma amil ne to saboda haka in ka ce zaidun afdal min amri zaidun afdal min amri zaidu mubtada ne afdalu labari ne nashi ismu tafdilin ne khabarun ne ismu tafdilin kuma to ai akwai kaddara damiri cikinsa domin takadirul kalami zaidun afdalu huwa min zaidi to wannan damiri da ake kaddarawa na huwa af'alu tafdili shine amil akansa saboda haka fihi damirun mustatirun taqdiruhu huwa shine abin da ake nufi wa masdarun akwai masdari yudafu lokacin da aka yi idafarsa kamar walaula daf'ullahi nasa kaga daf'ullahi an idafarsa zuwa ga lafzul jalala kuma aka ce annasa annasa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fataha amil akan nasabarsa daf'u dinnan da aka ambata min dafa'a ya dafa'u daf'an a ga masdari ne to kaga shi ma ya aiki to duk sanda ka samu masdari an kai idafar sa to shi ma yana aiki an gane to to ya amalu fil jarri yana aiki ga jarra ma'ana in an yi idafar sa shine fil jarri ne ka abdi dari dafin kamar ka ce bawan gida ko dafin mai taruwa ne to dafin din nan mahallin nasaba yake shi yasa aka shafe harfa illa dafin ai tammin ko tammun ko tamman to asalinsa dafi ne dafi to sai aka shafe yawon din saboda wazani an gani to mahallin nasaba yake wanda ya aiki akan nasabarsa shine abdu din nan da aka ambata ka abdu dari ya kamata ya ce saboda wannan kafin ba ta aiki tun da misali ne ya kawo wata fil asma'i a hakanan daga cikin al'awamil daga cikin al'awamil waɗanda yake suna yin aiki ko kuma suna yin nasaba waɗanda suke ƙiyasiya ne shine akwai attam minal asma'i suna wanda yake cikakke daga cikin wato sunaye kamar irin su asma'ul afa'al irin su afa'al ko baka san su ba irin su hakal kitaba ko ba haka ba to su ma suna awamil saboda suna yin aiki eh suna yin aiki na nasaba da wasu daga cikinsu wasu kuma suna yin rafa ta ana kiransu ko iyaka wal kaziba iyaka wal kaziba to wannan nasaba din iyaka shi ya sababa ta ba wal kazibu zaka cewa ba wal kaziba hina yansu a lokacin da yake wato yin nasaba wasu kuma suka ce a abinda ake nufi kamar ismul ishara ake nufi ismul ishara misali da Allah ta'ala ya ce a yake cewa wa amman lazina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala to masalan din nan kaga ba a ce masalun ba to me amil akan wannan nasaba sai suka ce haza haza shi ya kawo wannan nasaba ne an gani shi ya kawo ta bi haza masalan da haka masalan din nan maf'ulun bihi ne mansubun wal amil wanda ya aiki akan jayo masa wannan nasaba shine ismul ishara na shi haza an gane wannan wannan kenan wannan kabar ne maɗin nafiya ce ko kuma istifhamiya ita ce matsayin mubtada shi ha zaɗin sai ya zamo labari ko kuma mubtada na biyu to sai misalin da muka bari shine ya jinkirta wa misalu haihata shi ma yana aiki haihata bi ma'ana ba'uda irin su shattana duk awamil haihata haihata limatu adu don haka su ma awamil ne kiyasiya an ji laraba suna amfani da su kuma su yi aiki akan wasu kalmomi akwai masu yin raf'a kamar shi haihata din nan akwai masu yin nasba irin su iyaka din da muka ambata ko haka da makamantansu iza ma yantasibu ko kuma lokacin da aka kawo suna wanda yake mansubi zuwa ga wani abu alismul mansub alismu almansub wanda an kai nisbarsa amma a ce zaidun muhammadiyun zaidun muhammadiyun nasaban ko dinan sun ƙare kenan hmm? to al-ma'anawi wal ma'anawi isnani fitta idadi akwai mun kare da al-lafzi da kashe-kashen su sai al-amilul ma'anawi wanda shi na ma'ana ne kawai to kala biyu ne fitta idadi wajen lissafi farafi'ul mudari na farko abin da yawa fi'ili mudari'i raf'a al-mu'tadi wanda an ka saba da shi kamar ya zahabu zaidu to ya zahabu din nan mai ani shine tajarruduhu alil nawasib wal jawazib to kaga wannan ma'anawi ne tunda babu shi rubuci to shi yasa aka kira shi ma'anawi na biyu wa raf'u zaidin qad atakum fi adad ko mubtada kama ka ce zaidun qad atakum fi adad zaidu ya zo muku a cikin adadi to zaidu din nan mubtada'un ne marfu'un me amil akan rafa asa shine al-ibtida'u me ma'ana al-ibtida shine tajarruduhu anil awamil al-lafziyya anil awamil al-lafziyya saboda in inna ta shiga ko kana ko zanna da makamantansu to maganar rufu'a ba ta taso ba to shi ake nufi da alifta daɗin ba wai kawo shi harko ba ba shi malaman nahu suke nufi da wannan to kaga shi ma ma'anawi ne tun da ba rubuce yake ba tajarruduhu anil awamili allabziya ana nufin annawasikh nawasikhul mubtada wal khabar to fa hazihi aqsamu shi ma anawi bai da yawa kala biyu ne eh amilul mudari da amilul mubtada eh tamma al sai albabu sani fil ma'muli wanda aiki ya fada a kansa wa huwa ala darbaini bil asala darbin wata be'un fabittiba'i fa'awwalun marfu'un aw mansubu majruruhu lil ismi qattu mansubu sai ce al ma'mul wa huwa ala darbayn kala biyu ne akwai al ma'mul bil asalati eh akwai na tushe na asali darbun to shi ne kisimi na farko al-ma'amulu bil asala zai yi bayani a kansa wa tabi'in akwai mai biya shi kuma shi tabi'i ne kawai dan rakiya ne ba shi ne asali ba kamar reshe ne eh fabitti ba'i saboda haka yana biyan na asali shi tabi'i ne to in ka hada su sai su zama biyu kenan fa awwalun a ma'amuli na farko bil asala na farko shine marfu'un abinda aka wa rafa'a hmm? abinda aka wa rafa'a kamar lafazin da ya zo a mahallin rafa'a kamar alfi'il mubari da muka yi magana ko mubtada ko labarinsa aw mansubu ko kuma wanda yake da nasaba kamar maf'ulun bihi ko ismu inna ko khabaru kana da makamantansu majruruhu akwai majrurinsa wanda aka wa jarra to mansubu abin jinginawa ne lilisimi ga suna kadai don jarra ba ta shiga fi'i in ka ji ana magana jarra to ga suna ce ana danganta ta ga suna kawai sun mata majazumin sa'annan majazumi asalin shi summa ne sai akan kara masa ta'u sun mata kakkace san mata sun mata majazumun sannan almajazum shi kuma fabil fi'ili a haƙ shi kuma ya cancanta ne ga fi'ili don babu jazama fil asma to marfu'uhu wanda ake wa raf'a alfa'ilu akwai fa'ili duk inda kaga fa'ili to marfu'un ne wanda ya yi aiki shi ake kira fa'ili kamar ja a zaidun eh to zaidun shi ne fa'ili wanna ibu suk ko na'ibinsa shi ma ka kora shi a hanyar da kasa wancan na'ibul fa'il kamar duriba zaidun an bugi zaidu to bugai to kaga zaidu anan ya dawo asalinsa daraba amrun zaidan to sai ka ce duriba zaidu sai ka ɓoye amru da zaidu mafi'ulun bihi ne amma tun da ka shafi fa'ili to yanzu ya dawo mubtada'un akwai mubtada shi ma duk inda ya zo marfu'i ne inda ba a samu nawasiku ba wa khabarun da labarinsa kalja'i kamar misalin da zai zo muhammadun khatamul anbiya ko anbiya'i muhammadun khatamul anbiya'i muhammad mubtada ne khatamul anbiya shine labarinsa kaga dukkanin su marfu'ai ne muhammadun to duk suna mubtada wajibi ne kawa karshen sa rufu'a wasmu babi kana da sunan babin kana yan uwan kana eh sunanta kana zaidun ka'ima kaga zaidun dole kai mai rafa'a kana Allah gashi nan cikin Qur'ani da yawa hmm to wannan shine tammal khabru min babi inna sai labarin inna inna zaidan qa'imun qa'imun shi ma marfu'i ne eh to sai sunan la linafiyin yuzkaru wadda ake kawowa da a kore jinsi sunanta la zaidun ka'ima abin nan kai la rajulun ka'ima ba wani mutum a tsaye wannan sunan nata marfu'i wasmu lima sai sunan ma wala kalaisa waɗanda za su zo da ma'anar laisa mun yi su a baya to sunayensu ta'amalu in dai sun zo suna aiki ira aikin laisa thumma al-mudari allazi ka yadkhulu sai al-fi'l al-mudari kamar ka ce yadkhulu yadkhulu zaidun fa hadhihi tis'a to wannan guda tara ne saboda haka marfu'i tara ne su ne waɗanda da ya lissafa maka a wurin malaman nahwu to sau da haka dukkan su ma'amulai ne domin rafa'a ɗin nan yi musu ita an kai ba su sun kawa kansu ba shi yasa an ka kira su ma'amulat an sabbaba musu yi musu wannan rafa'a ɗin falmansubu sai mansubi ko wanda an kawa nasaba ka tubtu taubatan kamar ka ce tubtu taubatan maf'ulun mutlaq taubatan kaga mansubi ne maf'ulun mutlaqun mutlaq kenan wala a'ubu bazan koma ba game da aikata zunubi summata maf'ulu bihi sai maf'ulu bihi eh shi ma mansubi ne daraba amrun zaidan aw fihi ko almaf'ulu fihi almaf'ulu fihi kamar ka ce ƙumtu lailatar siyami a lailatar khamis ƙumtu lailatar khamis lailatar khamis maf'ulun fihi ai ƙumtu fi lailatar khamis shine takadirul kalami summa lahu sai almaf'ulu lahu qumtu ijlalan lil ustaz na miƙe domin girmamawa ga ustaz to ijlalan maf'ulun lahu ne shi ma mansubun ne wa ma'ahu sai maf'ulun ma'ahu maf'ulun ma'ahu to shi ma akan yi masa nasaba kamar ka ce jaran nahar wal khashaba wawul ma'iyya ke sunan da ya biyo bayan wawul ma'iyya shi ma mansubi ne shi ake kira maf'ulun ma'au wanda tare da shi an kai aiki to yalihi yana biyowa bayan wa'ancan wanda ya gabace shi walhalu sai hali shi ma hal mansubi ne ja a zaidon rakiba rakiban kaga mansubi watamyizu tamyizi shi ma ainihin mansubi ne an gane ko yauwa kama ka ce bi'tu ishirina bakaratan inni ra'aitu ahada ashara kaukaban to da kaukaban da bakaratan dukan su mansubai ne saboda alat tamyiz wal mustafna ko wanda an ka togace ja al qaumu illa zaidan zaidan din nan mansubi ne saboda istisnai khabaru babi kana labarin babin kana shi ma mansubi kana zaidun ka'ima huz zal ma'ana ka karbi wannan ma'ana da na koro ma wasmun li babi inna sai sunan babin inna shi ma mansubi ne sai ismula sai sunan la kalaƙwa'ata mugutabin asimin ƙubila to laƙwa'ata mugutabin kaga ɗa'ata sai aka yi masa nasaba ko to shine sunan la ma'ana babu wata ɗa'a abin karɓa ga mutumin da yake mai giba mai saɓon allah in kana giba zunubi ya yi ma yawa to ko ka yi ɗa'a ba a su wa khabru ma wala da labarin ma wala ka laisa yu'rab waɗanda za su zo a ne musu lirabi irin na laisa kamar ma zaidun qa'ima la zaidun qa'ima ga qa'ima summa al-mudari'u sannan fi'ili mudari'i idza ma yunsabu inda an yi masa nasaba kamar lan yazhaba zaidun ko to sai majruruhu sai ma'amuli majruri imma bi harfil jarri ko dai ai mai jarra da harfin jarra aw bi idafati ko ai mai jarra da idafa ka abdul barri aga abdul barri albarri majrurun ne li idafati hmm? in ka ce marartu bi zaidin zaidin majrurun ne bi harfi jarri su ba su da yawa sosai amma ya taƙaita ga biyu kawai majazumuhu sai ma'amuli majazumi alfi'ilul mudari'u fi'ili mudari allazi dakhalahu ihdal jawazimi wanda ɗaya daga cikin jawazimai suka shige shi waɗanda sun ga gabata a baya ihtuzi yawwa kabi hanya wadda na ɗora ka akanta wattaba'a to sai na biyu tabi'un waɗancan duka ma'amulatun ne bil asalati yanzu za mu yi ma'amuli bittabi'a ko bittaba'a shi ne kan na'atil jali kamar na'ati wanda yake bayyananne wal atafi bil wawi ko wanda an kai adafinsa da wawun wa bil fa yali ko wanda ya biyo baya shine adafi da ainihin wato fa'un shi ma ma'amuli saboda haka na'ati kowace fuska ya zo ya zo ne marfu'i ko mansubi ko majaruri to ma'amuli dai ne eh ma'amuli dai ne an gane wannan ko misali ja'a zaidun karimun to karimun tabi'un hukunci ne yana da alaka ne da zaidu wanda ya gabace shi to shi ma ma'amuli ne anan ta fuskar rafa'a ko ra'aitu zaidan kariman kariman nan kaga tabi'un ne mansubun marartu bi zaidin karimin ila akhiri ko wanda aka yada fi da wawu ja'a zaidun wa amrun ko fa amrun summa sai wanda an ka yada fi da summa ja'a zaidun summa amrun ko au ja'a zaidun au amrun ko amma ko am ko hatta ata hatta wadda ta zo lakin ko wadda an kai adafi da lakin wa bal da bal la da la ashara to su goma ne su a waɗanda ake wa adafi huruful adafi ya zalfata ya kai matashi guda goma ne yatba'uhu tawkid wanda zai biyo masa baya akwai tawkidi shi ma tabi'i ne ja'al ustazu nafsuhu ra'aytul ustaza nafsahu to wannan tawkidi kenan summa al badalu ja'a abu hafsin sai ka ce umar bin al-khattab ko ataful bayan duk yana iya ɗauka duk inda ya inganta ya badali ana ya ataful bayan in banda wurare guda biyu mun yi su a cikin atufatul wardiya ba sai mun koma ba saboda lokaci misluhu to shi ma ataful bayan irin badali ne a gani kanin sani iz yunqal in dai ana iya ɗauke ɗaya daga cikinsu a sam ɗaya eh to yana daga cikin wurare da ake ainihin halatta saukan badali akan wannan an gane wannan ko yau kamar rabbil alamina da Allah yana ya zama badali yana ya zama atafu bayani don za ka yi cewa alhamdulillahi za ka cewa alhamdu da rabbil alamina saha to shi yasa ya inganta ko ya zama badali ko atafu bayani a bige shi ko albabu salisu an gama da shi ko albabu salisu babe na uku fil irabi bayani akan irabi sun mata sa'an nan fal irabu za a yi ma bayanin irabi min anwa'in min anwa'i harakati aw harfihi mura'i daga cikin nau'in sa akwai al-i'rabu bil haraka akwai al-i'rabu bil harf wanda duk zai bayani su kala kala biyu ne eh duk wanda ya aji ruma wannan babi ba zai bashi wahala ba an gane ko na uku akwai al-i'rabu bi hasfil haraka shine wa hasfil harakati akwai harafin da shafe wasali za a yi shi ne asukun a nan ya ware shi daban aidan dammatun au fatahatun au kasaratun muhimmatun to wannan su ake kira al'irabu bil haraka an gane ko damma ko fataha ko kasara an gane ko? miskunin shine bai ambata ba shine wanda ana shafe harakat sadda ka shafe wasali harafin karshe to ana kira shi da al-i'rabu bil haraka bi hasfil haraka to in ka hada su sai su zama hudu hasfil harakati as-sukun kenan dammatun fatahatun kasratun to wannan ana kiransu al-i'rabu bil harf bilharaka al'irabu bilharaka sau duk sanda za ka ambace su za ka ga suna wasali ne misali ja a zaidu zaidun din nan kaga marfu'u ne wa alamatu rafihi damma to kaga haraka kafara ba harafi ba to bari mu je na harafi shi wal harfu to li'irabi na harafi haruffan su ne wawun auka ya'in auka alif akwai wawun al-madmuma qablaha akwai ya'un almaksuru ma qabla akwai alif almaktuhu to wannan su ne ake kira haruffan na hudu shine wan nunu sai nunu wanda ke karshen al'afa'alul khamsa to wal hasfu shi hasful harakati da ya fara ambata a baya salasatun olif shi kashi uku ne an kakkasa shi kashi uku kuma dukkansu muhtassatun bil fi'ili ba su shiga cikin suna sun keɓanta ne ga fi'ili akwai shafewa ta farko cikin uku ɗin nan hasful harakati akwai shafe wasani kamar lam ya zahab asalinsa ya zahabu ne to da ka shigar da lam sai ka cire wannan rufu'a ɗin wannan damma da ke gaba'u ya zahabu sai ka ce lam ya zahab lam ya lid wa lam yulad to wannan ana kiran shi hasful harakati a sukunin ke wa akhir akwai hasful hasfu harfil akhiri eh kamar lam yarmi lam yad'u lam yalqa inda ake shafi harfi illa asalin sa yarmi ne yad'u amma tunda ka shigar da jazin sai a shafi bi harfi illa wannan ko shafi nunu fi af'alil khamsa yazhabu ne sai ka ce lam yazhabu kaga an shafi yawa kenan alhazbu salasatun ulif kaga kala uku kenan to shi ne ya ce fafaham ka fahimci mudurika a wato mudurika abin sani ko kuma kana a fafaham mudurika ka san ka fahimta kana mai riskar wannan bayanin da an ka kawo maka ma'ana mudurikahu kana mai riskar da shi ma'ana kana fahimta sa fahimta mai kyau wal mu'rabul qaisi imma mu'rabu to shi al mu'rabul qaisi wanda ake masa li'irabi ta fuskar qiyasi imma mu'rabun bi harakatin ko dai za ne masa li'irabi ne da wasulla aw bi harfin tunsabu ko kuma ane masa li'irabi da harafi da ake jingina shi to haza ne bil asma'i dukkan su su biyun nan gaba ɗaya sun takaita ne ga ainihin sunaye an gane ko muktasani bil asma'i sun keɓanta ga ainihin sunaye ma'urabun bi harakatin ko ma'urabun bi harfin fafaham kalami ka fahimci zance na fahama zil irfani fahimta ta ma'abuci ilimi fahimta to ma'urabi na biyu ƙiyasi kame ya fara kawo bayanin wancan au yaku bil harakati wal hazafi ko kuma ya zo al-mu'rabu a al-qiyasi bil harakati au bi hazfi au bil hazfi ma'an gaba ɗaya kenan ko kuma wabil hurufi ma'a hazfin ko kuma wani lokaci yakan zamo ma'urabi bil hurufi tare da shafewa taba wanda shine abin biya ko mai biya to su waɗannan da ya ambata daga ƙarshe muhtassa ne bil fi'ili su sun keɓanta ga ainihin fi'ili ba sa shiga sunaye shine al-mu'rabu bil harakati wal hazfi gaba ɗaya ke da almu'rabu bil hurufi ma al hazfi duk zai bayanin su sun mal awwal to ga bayanin wancan na farko na suna yake yakunu tammal harakat akwai wanda li'irabin sa harfan sa cikakku ne shi li'irabin sa na wasali cikakke ne kamar suna mu'rabi ko jam'u takasir masalan fankul saboda haka ka nakalto abin da zan karanta maka ka misali zaidun kamar ka ce zaidun ja a zaidun zaidun mu'rabun ne bil huruf bil harakat an gane bil harakat kuma as-salasa don za ka yi cewa ja a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidun kaga duk harufa an samu an samu damma an samu fataha an samu kasara to shi ke nufi da ya kunu tammal harakati kaga shi duk ya tara maka wa'annan wasu ladin war rijalu kamar jam'u takasir aw yakun naqis naqisal i'rabi wani lokaci zai zama mai tauyayyen i'rabi ta ɓangaren wasulla ɗin to shi mai tauyen li'irabin ɗin na alaƙi sumaini an ya kasu kashi biyu an da yake bayyana daga anna ne yake bayyana ka ahmada to shi ahmada ɗin nan na ƙisul li'irabi ne bil harakati domin haraka biyu kawai yake ɗauka ja ahmadu ra'aitu ahmada sallamtu ala ahmada babu ahmadi kaga biyu ya ɗauka to shi yasa aka kira shi da sabanin zaidun shi ya ɗauki mi yawa amma shi kaga bai ɗaukar kasara sai dai ya ɗofata ta abin da niyaba akan kasara wasani kaso na biyu daga cikin naƙisul irabi shine ya je bi dammatin ko shi kuma yakan zo da damma yakan zo da damma wal baqi bil kasara sauran kuma sai ya zo da kasara ma'ana waje ka zo albaki da sauran nasa bil kasara da kasara shi kuma kamar mi hmm? jam'u taksir a jam'u mu'annas as-salim yawwa ja'at muslimatun kaga damma ke ra'aitu muslimatun sallamtu kaga shi ma na kisul i'rabi domin harakokin ba su cika ba akasin almamnu min as-sarf wa sahibul hurufi to shi kuma suna wanda yake ma'abuci haruffa an gama ya maka bayani na mai wasali da kashe-kashensa to akwai al-mu'rabu bil huruf min al-asma imma zu tamamin shi ko kashi biyu ne akwai wanda yake tamul i'rabi bil huruf duk wayancin harufa da anka ambata a baya guda uku yana daukar su shine wa raf'uhu bil wawi yakan yi zamo marfu'i da wawun fa huwa zu qiyami shi ma abuci tsayuwa ne wa nasbuhu bil alifi nasaba sa takan tabbata da alif anin nuhati daga malaman nahau wa jarruhu bil ya'i jarrasa tana tabbata da ya'un kafu kamar ka ce fu al asma'ul khamsa aw sitta ke hmm yawa jaa akhuka ra'aytu akhika sallamtu ala kaga da alif din da wawun din da duk sun tabbata to wannan ya zamo tamul i'rabi eh i'rabin sa ya cika saboda an samu harfan gaba daya iz urif a lokacin da ya zamo abin sani wa qad yakunu naqisal i'rabi wani lokaci kuma yana zama mai tawayyal i'rabi shi suna wa huwa ala qismaini to shi ma kashi biyu ne shi ma fi zalbabi akan wannan babi awaluhu na farkonsa ma raf'uhu bil wawi akwai wanda raf'arsa da wawun ne wa nasbuhu wa jarruhu musawi amma da nasbarsa da jarrarsa daidai wa daida ne ya'un ya'un ake sawa ka zaiduna in baka sani kamar zaiduna ja'a zaiduna kaga bil wawi ra'aitu zai zaidina sallamtu ala zaidina to kaga shi naqisul i'rabi saboda ya samu wawun ya samu bai samu alif ba bai samu alif ba haka wa ishiruna kamar ishiruna olu duk su ma kaga haka suke dukansu jam'ul muzakkar as-salim an gani to shine karshe mala ya ce wala ara ya gibo an kalmasar ba na tsammanin sauran misalai za su ɓoye a kanka tun da ni na kawo maka waɗancan kenan sauran inda ban kawo ba kana iya bi kada iya kawo su wasani kaso na biyu raf'uhu bil alif ane masa raf'a da alif ja'i yakan zo a haka wa nasbuhu wa jarruhu nasbarsa da jarrarsa bilya'i ka misli zaidani musanna ke ja'a zaidani bimi bil alif ra'aitu zaidaini sallamtu ala zaidaini kaga musanna ke kai dai abba ka da shi to to shi wannan ya ce yana da shi katta shi wishi ya yi yawa malam ku bari mu karasa to to ni ka yana to sai to kama sali zaidani kamar musanna ja'a zaidani ra'aitu zaidaini sallamtu ala zaidaini haga musanna ke kaga ya samu alif fi halin rafi ya samu ya'un fi halin nasbi wal jar kaga shi ma kenan tamu naqisul irabi ne saboda bai samu wawun ba kila limudmarin haka daga cikin misali akwai kila kamar ja a zaidani kilahuma ra'aitu zaidaini kilaihima sallamtu ala zaidaini kilaihima waɗanda ake riskar da su da musanna akwai irin su isnani sintani kaza ka fazkuri to su ma ka ambace su cikin waɗanda suke ɗaukar li'irabin haruffa guda biyu kawai amma ba sa ɗaukar guda ba sa ɗaukar wawu za su ɗo alif za su ɗo yawo summal mudari'u sannan mudari'u alfi'il mudari idza lam yattasil bihi damiru in babu wani damiri da ya sadu da ƙarshen sa aw yakun bihi ilalu ko kuma yazzan babu a ko kuma yanzu akwai illoli akwai illoli a ƙarshensa wato ya samu ya samu illa kenan shine ya samu ɗaya daga cikin huruful illa sun zo masa an gane yawa alfa'ilul mudari idza lam yattasil bihi ad-damir in ba a samu zamiri wato ya ya sadu da shi ba aw yakun bihi ilal ko kuma ba a samu wata illa ɗaya daga cikin hurufin illa sun abin nan ɗin shi ba to fattamu sai ya zamo cikakke shi ma li'irabinsa amma ya zahabu kaga ya zahabu zaidu to ya zahabu kaga an samu arrafu ko ba haka ba sannan za ka yi cewa lan ya zahaba kaga ya samu a samu nasba sannan za ka ce lam ya zahab saboda haka ya samu ɗauri saboda haka ya samu cikakke saboda uku ya samu da kasa da harafi ko kalma ta samu uku to shi kenan ta kubuta amma samun biyu haraka biyu ko harafi biyu to wannan na ƙasa ne to shine yace fattamu minhu cikakke daga cikin alfi'il mudari bayyinul alamati alama sa bayyane take illa izal illatu fihi qamati sai dai an samu wata illa kamar ɗaya daga cikin hurufin illa irin su yada'u hmm? yarmi da makamantansu summa iza kana bihi damiru in kuma ya kasance akwai damiri tare da shi na wawun to faraf'uhun nunu lahul masiru to rafa a sai ta koma ga nunu kamar ya zahabuna hmm? kaga akwai zamiri na wawul jama'a to anan har abin nan nunun din nan ita ce alamar li'irabinsa ya zahabuna fa'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni ala akhirih wa nasbuhu yi mai nasaba wa jazmuhu da ya mai ɗauri bai hasfiya sai a shafi nuna lan ya zahabu lam ya zahabu fa'in lam ta fa'alu walan ta fa'alu an gane wannan ko? ta na'am shi wannan kuna da shi ok dama wancan ɗaya na an karasa to ya an kai wajen photocopy da kila ya samu to kal'ulama kama ka ce al'ulama ya shafa'una yau malkiyama malamai za su yi ceto ranar tashin kiyama to kaga ya shafa'una za a tabbatar da wannan nunin din haka wal auliya su ma ya shafa'una yau malkiyama lilintiha to bayani na ya kai ƙarshe to sai al'irabin lafz wata kadiri wal mahalli al'irabi kashi biyu ne kashi uku kai akwai al'irabi na lafazi wanda za a faɗa kana gani kuma gashi nan akwai al'irabi ƙaddara haraka za a yi akwai al'irabi wanda shi kuma na mahalli ne kawai babu ta kadiri kuma babu lafazi na bagire ne summa idza ma zahara al-i'rabu duk sanda al-i'rabi ya bayyana fil lafzi ga lafazi lafzi to ana kiransa da al-i'rabu lafzi jaa zaidun ra'aytu zaidan sallamtu ala zaidin dukkan shi al-i'rabu lafzi ne wala yurtabu kuma wannan magana ba a shakka akanta wa in yakun yakhfafa taqdiri in kuma yazan ya boyu to sai a kira shi da taqdiri na hau misali ana la'asi ni mai sabo ne to kaga rufu'a ba za ta bayyana ga ya'un ba saboda asiqal ana mubtada ne al'asi shine khabarun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya mana'a min zuhuriha as-siqalu li'anna al-ya'a yasqulu tahrikuha bid-dammi wala bari ni ba mai babarantacce ba ne daga zunubi to wa in ya kun ya fa wala yi kaddaru in kuma ya zan bai ɓoyu ba kuma ba a kaddara shi fahuwa mahalliyun to shi ake kira al'irabul mahalli iza ma yuzkaru lokacin da zaka ambace shi ina misali sai ce na hau tawakkaltu ala man la yaji ko khairuhu siwa minhu ilaihi naltaji tawakkaltu na dogara ala ga wannan da la yaji khairun alheri baya zuwa siwa minhu sai daga wurin shi kuma naltaji ilaihi muna neman fakewa zuwa gare shi shine Allah to kaga man anan majrurun shi bi ala amma kaga jarran ba bayyane take ko ba a kaddara ta sai dai ka ce ala fi'ilin wa fa'il ay tawakkaltu fi'ilin wa fa'il ala harfu jarrin mabniyun ala sukun man harfu jarrin abin nan kai ismul mausul mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi bi ala to shi ake kira da al-i'rabu al-mahalli saboda man min abin nan man mabniya ce an gani mabniya ce ala sukun wal mabniyu la yadkhuluhu al i'rab duk kalma kaji an ce mabniya ce to li i'rabi bai shiganta to su ake wa li i'rabi na mahalli ma'ana ta tsaya mahallin lafazin da da ba ginan nata ba to da sai jarra ta bayyana alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa sallallahu Allah ya daɗa salati ala Muhammadin aka annai Muhammad Allah zirta bahu wanda ya dare shi wa alihi da alayensa almuntakhabina wa'anda ya suke abin zaɓi alkhiyara kuma zaɓaɓɓu wa sahabi da sahabbansa sadati su ne shugabannin rakabil bariya jama'ar rakabil barara wato su ne jama'a na mutanen kirki ya an ce rakab ana nufin jama'a to sadatu rakabil barara su ne jagorori na jama'ar mutanen kwarai mutanen kirki tammat bihamdillahi wa husna aunihi was salatu was salam ala man la nabiyya ba'dahu amin amin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in